صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم alfashayi wal munkari tana hani daga barin aikata alfasha da abin ki kama zakarallahu ta'ala zalika bi qawlihi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci haka da fadin sa yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar hakika sallah tana hani daga barin alfasha da kuma mummunan aiki in kanat salatu min sahibiha alal hay'atil ma'luma المأخوذة من هيئة من هيئة وكيفية صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم idan dai sallah ta kasance daga mai sallah ta bayyana ta fito a bisa hai'a kamar ta wacce aka ta zama abar sani abar rukowa kuma daga kama da kaifiya ta sallar annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama لقوله عليه الصلاة والسلام نبو لفدنس عليه الصلاة والسلام ديتي صلوا كما رأيتموني أصلي في صلى كما يدكوك قلنا إن صلى to idan sallah ta kuskure daga yadda annabi yake ba ruwan Allah da ita fa in kanat salatul mar'il muslim ala tilka al-hay'ati al-mahmuda idan sallar mutum musulmi ta zama a bisa wannan kama a bar yabo shine sallar annabi to wannan sallar تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر وتبعده عن الرذائل wannan sallar za ta hana shi aikata alfasha da abinki za ta kuma nisan da shi daga barin munanan abubuwa marasa kyau ɗabi'o'i munana duka sallah tana hana mutum ko ta ɗahiruhu za ta zama tana mai tsarkake shi tana tsarkake shi min su'il ƙauli da mummunan magana wasu amali daga kuma mummunan aiki huwa haƙiƙatu salat wannan shine haƙiƙanin sallah ai sallah ai koyi da annabi yadda aka ga annabi yana yi babu gwalangwaso babu kuma sakaci babu ƙari babu ragi a gwargwadon yadda aka samu aka riko daga annabi ko da kana sallah sai daga baya ka fahimci wannan sallar da kake yi ga wani abu da kake yi annabi bai yi ba ko ga wani abu to sai ka abin da annabi bai yi ba ka fahimta ko ka ji ko ka tambaya ko ka gani sai ka canja shi addini abu ɗaya ke kullum karuwa ake ƙara fahimta ake abin da ba a yi ba a yi wanda ake yi ba a baya ciki a bari abin da kuma ka san ba ka yi sai ka ga wasu bayan Allah su ne ka tambaya ka binkita ai annabi ne yake yi to kai ma sai ka dinga yi ba mu dinga sallah ta yadda muka ga dama ba to yin haka da koyi da sallar annabi huwa haqiqatu sala shine haqiqanin sallah wa salatu aidan sallah kuma daga cikin ayyukanta da fa'idojinta tuhazzibun nafsa tana tsarkake rai wa taksibul insana sabra ala darra tana tsururutar wa mutum haƙuri a bisa abubuwa masu cutarwa na damuwa da abin da ya samu bawa na damuwa inda yana sallah da kyau da yadda annabi ya koyar za ka ga bai damu ba yana haƙuri yana koma ga Allah ko ka zo ka zazzagi mai sallah baya damuwa koma yake ga Allah inda a zahar ka ci mutuncinsa duk abin da zai dame shi ana kiran la'asar ya sallah an gama da wannan ta kauce ba komai wa shakura inda raha tana kuma sa mutum ya zama mai godiya ga Allah a lokacin yalwa Allah ta'ala ce innal insana khuliqa halu'a haka aka halarci mutum mai son kai halu'i idan masa sharru jazu'a idan sharri ya same shi kururuta ai abu ya yi tsada ai shinkafa subhanallah kai yanzu ya ake so mu zama ƙasan nan kamar mu ba ƙasan nan an an kwashe kudin arewa ai to ku ba ku kwaso kudin kudin ma ku arewa ku je ku kwaso kudin kudu tunda an kwashe na arewa ba aka ake ciki man nan gashi nan mai ya tsada an kai lita kaza duk wannan shari ne in an sa lita mai ce tsada ka roƙi Allah ya baka abin saye ma a huta ka koma ga Allah wa iza massahu alkhairu amma idan alheri ya same shi manu'an sai ka je shiru ba mai ji wani wani shirin wakanni ba mai ji aka ta rayuwa da daɗi ba a jin komai mu ne masu kuɗi mu ne ko'ina ka je a duniya da an ce ɗan najeriya ne kai kawai za ka ga an gewaye ka ga naira ta ga naira yanzu yanzu zai ɗan najeriya zai zaro dala kamar mu kamar mu ko an kan fita waje an kaga muna kashe dala ka ce kowa a gidansa yake buga ma in zai ba gari arziki namu ne mu kwantar da hankalin mu mai kai wa annabi salati in mun samu jin daɗi mu gode Allah in mun samu damuwa mu gode Allah mu koma ga Allah ba masu yin haka Allah ce illal musallin sai masu sallah abin muhalli shahidin kenan masu sallah su suke godiya ga ni'ima ta Allah su yi haƙuri kuma da musiba in ta samu wasalatu aizan sallah koma cikin magana liqa'un haɗuwa ne wa muƙabalatun da kuma muƙabala ma'allahi tare da Allah ta'ala ganawa ce da Allah kama fil hadisi sahihi kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hakika ubangiji Allah yansibu wajhahu qabla wajhi al-musalli Allah yana fara shimfida zatinsa ne gabanin goshi da fuska ta mai sallar ta je ƙasa kana tunanin kayi sujada ko to Allah ya riga ka abu da irin nasa tajallin wa yastami li munajatihi yana jin munajatin mai munajati in yi sujada Allah kaza Allah kaza Allah kaza wa yujibu yana amsa masa idan sa'alahu idan ya roke shi to mai sujada mu ta gaya wa Allah ma yadda dai sun ce wai kai sujada ka daɗe kana roƙon Allah ba kyau bid'a ne to ko me sunna kuma sai ka tafi titi to kai zanga zanga shine sunna sujada za a yi a gaya wa Allah annabi ma ta yi mai sujada yana sujada a kadaman Allah ne irin nasa sai Allah ya ce kai mai sujada roƙi abin da kake so in baka kai kwaɗayin abin da kake so in tabbatar maka da shi to saboda haka idan muka yi sujada duk sannan bawa ya sujada to yana fara ganawa da Allah ne kuma duk abin da ya gaya Allah Allah yana amsa masa abin da ya roki Allah Allah yana bashi don haka ya inganta a sallah sujjada ƙarshe nafila ne ko farilla ne in ka samu dama ka gama tasbihan ka gaya wa Allah Allah kai mana kaza Allah kai kaza in kana nafila za ka iya za ka iya tafsili kai kaɗai ne kai sujjada ka gaya wa Allah shi sa muka ce a dinga yin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin din amma idan kana sallah a sujjada karshe ta farilla ga jama'a a bayan ka kowa yana neman Allah ya masa kaza to samu wata addu'a mai karfi da ta haɗe komai kama kota duk komai da komai ya khaira mas'ulina ya mujibal mutarina ya ilahal alamina ko بك أنزلت حاجتي وبك أنزلت حوائجي وحوائج من أسندوا إلي حوائجهم اللهم أنت أعلم بحوائجنا جميعا الله يسني كاشقر الله أكبر أما إن دريني كشي أعطاكي kai su jira ƙarshe ke kai ta faɗa yana jin dunkulalliya yana jin warwararriya Allah kaza Allah kaza har nan Allah Allah Allah ka cika mana na tsaya shi wata rana wani yana ta addu'a a daidai murtazan ɗin nan na mun shiga ana ta addu'a an shigo ce wannan mun shigo ta bizawar rahamatu an dawo dawafi za a yi dawafin ƙarshe daga wajen da za wajen babur nan ƙofar ka'aba za a fita a je a yi nafila ɗayan ya ce mun gama mun gama ka zama ka mun kai bakwai ta cika ai addu'a ai addu'a cewa yake ya Allah ina ga mutanen mu na nan nan Kano ne ka san mutan Kano da kuɗi sai Allah wa ni kowa faɗa nake eh kanawa da kuɗi sai dai akwai ƙoƙarin cin halal don ci ake ya Allah da yake Allah yana jin duk yare ya Allah daki daki ci ake kudi Allah Allah kudi ba mu da kudi Allah ka ba mu kudi Allah don girman kadarin annabi Allah kudi wallahi Allah a Kano in ba ka da kudi kai banza ne a Kano sai da kudi nan na gane mutumin Kano ne eh ya yi ta addu'a ne aka kuma to aka zo aka yi nafila kuma kananan ma ina ganin da aka gama nafila za mu tafi mun yi umra ne cikin dare za a je kuma a yi sa'ayi kowa ya tashi da ana ta tafiya amma bawan Allah na daɗa cewa ke Allah bayan an yi da nafila kuɗi na ce to wannan dai na jin ya gamu da matsalar kuɗi matsalar kuɗi kuma tana kan kowa Allah ya warware Ubangiji ya ba da buɗe ya ba mu na halali ba na damfara ba ba na a kawo a cinye da na mutane ba eh kowa Allah ya ba shi mai kyau don albarkacin annabi na'am to saboda haka idan mutum ya yi sujjada kar ya garaje duk garaje ban ga dalilin garaje a sallah ba in ka yi garaje sallah farilla ce ka yi ka yi ka sallah ne ka ijar ina za ka je da mu 'yan wazifa masu sallah ba mu da wani abin da muke da shi na uzuri a duniya da ya fi hamsu salawat in kuma da akwai abin da ya fi hamsu salawat da za mu sauri mu kotan kurciya mu ki tahiya mu ki tasbihi mu maza maza mu idar mu tafi mu je mu yi menene shi mu kuma yan dariƙa bayan mun hamsu salawat muna da wani abin da ya kai wazifa ne a'a idan muka zauna wazifa ba zancen garaje mu yi a hankali mu daina harkitsa wazifa muna sauri mu je ina suna ganin iyayenmu da an yi an fara wazifa ko zikiri ana shirye ana yamutsa ana sauri tsayarwa ake cak kuji yadda ake malam babba zai leko ya ce ba haka ba la ilaha illallah la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله تون كوني سوري كون ما إنا ذاك جي مي ذاك جي كوي بل لك جي أنزو جوهرة mutane na karanta jauhara kamar kamar sirkulle kamar kamar wasa markazul qur'an wani lokacin ma hattibani ake cewa saboda sauri ko to dan tijaniya dan dariƙa kowace dariƙa kake kai sauri ka gama wazifa to ina za ka je me za ka yi in ka zo kana sallah ka ga mutum tahiya tahiya wannan kai kanka ba mun ka sani shi ma liman ya sani bai karanta ta ba in kai nan zafin addini ne ka ɗauko tahiya sai ka kai to sai dai kai sallama ka daga baya don limamin shi ba zai yi ba ko to duk irin wannan garajen bai da fa'ida shi ma malam yana faɗa ibn baba abu nasir muridi ana ga 'yan ɗariƙa ku ji tsoron yin lahani a wuridi domin inda lahani ba za a samu muradi ba ya ce walta hazaran nan lahana fil auradi walta hazaran na ɗan uwa ka ji tsoron yin lahani a wuridi likaita na lagayatar muradi sai ka yi daki-daki a daina sauri a sallah a daina sauri annabi da ya koya mana ba goton kurciya ya koya mana ba daki-daki annabi yake mana idan uzurori ne da harkoki ka kai annabi muhammad ne allah ka ba mu dacewa ayyu al'ikwa ya ku yan uwa ta amalu ku yi lura fa ma fi suratul fatiha abinda yake cikin surar fatiha allati taqra'uha wannan da kuke karanta ta fi kulle raka'atin cikin dukkanin raka'a ma zashtamalat alaihi mai ta tare a kansa minas sana'i alallahi na daga yabo ga Allah wa du'a'ihi da roƙon Allah mai ta fatiha ta tare har za mu dinga yin sauri ba za mu kai yadda ya kamata ba ya kamata a yi karatun annabi yadda duk kowace kowace aya ka kai a fatiha ta bige ka ta shige ka kafin ka shiga ta ɗaya haka ka karanta fatiha ka karanta ma ce sana daga alƙur'ani sannan an yi ruku'i a tabbatar da ruku'in nan an yi tasiri idan an taso a tabbatar an nutsu an karanta abin da ma annabi yake karantawa amma ba za ka karanta komai ba tunda ba abin nan ba ne to ka tabbatar ka nutsu amma mun sani ana so mutum ya ɗago daga ruku'i ya ɗauki wani ɗan sakan wanda zai iya karanta fatiha da sauri ba da ibda'i ba kuma da sauri da sauri a karanta fatiha to sai aka ce ai ga annabi ma alaihi salatu wassalam yana allahumma hasibni hisaban yasiran kafa uku idan kai allahumma hasibni hisaban yasiran allahumma hasibni hisaban yasiran allahumma hasibni uku zai daidai da ka karanta fatiha da gaugawa ka kai ta sai kai ruku'i kuma sannan duk gaɓoɓinka sun dawo sun koma inda suke sai ka daga ruku'in ka tashi sai kai sujjada komai cikin nutsuwa ake babu garaje Thank you. Thank you. ya ce to wannan fasali ne da yake bayani akan faraloli da fa'idodi na sallah duk da dai mun faɗi wasu to amma mun sakantantar da fasali guda a kansu gashi za mu faɗe shi alhamdulillahi wa lahul minna jinsin yabo ya tabbata ga Allah baiwa da kuma farala ta tabbata gare shi inna lissalati fawa'idan kasiratan haƙiƙa ga sallah akwai fa'idodi masu yawa hukar zakarna ba a tilkal fawa'id haƙiƙa mun amince ba wannan fa'idodi sabiƙan ɗazu-ɗazu da ya shuɗe ومن ذلك هنا دقى أبو أن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه تعالى sallah ita ce wato hanya ta saduwa tsakanin bawa da ubangijinsa ta'ala wa hiya qurratu ayni rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa mafazi'uhu inda shada'id wa rahatuhu min al-mashaq sallah ita ce sanyin idaniya da ruhi na manzon Allah kuma ita ce mafargijatarsa ta komawa yayin tsanance-tsanance ita ce kuma hutun annabi sallallahu alaihi wasallama yayin shan wahala وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال يا ذو حديثي لقى النبي يتشي وببت من دنياكم ثلاثا أن سويدني أبوبوا أكو أدوني يركو أطيب تراري والنساء دماتا وجو إلى الأورة أيني في الصلاة aka sanya sanyi ilaniyata a cikin sallah wannan hadisin mun yi fakkin samun bayanin sarannin ko? فوائدها أنها هي الفارقة بين الكفر والإيمان وبين الكافر والمؤمن يتسلى يتشي ميرر ربيوات كان كافر شيد إيماني da an ga sallah an san akwai imani da an ga ba sallah an san kafirci na nan wa bainal kafiri take rabe tsakanin kafiri wal mumini da mumini fala hazza fil islami liman dayya as-salata babu rabo cikin musulunci ga wani duk ya tozartar da sallah ya ƙi ko ya wulaƙanta ta ko kuma ya dinga cakuɗa ta ba a lokacin ta ba ومن فوائد الصلاة أنها تهذب الأخلاق daga fa'idodin sallah tana tsarkake ɗabi'o'i tana gyara ta tuzakil ƙuluba tana tsarkake kuma zukata wata nerul ukula tana haskaka hankula wata sabibu ɗumani na ta tana sababa nutsuwa a zuciya warra atalin nafs tana kuma sababa samun hutu a rai wata jilibu rizar lahir rahman tana janyo bawa mai yin ta samun yardar allah mai rahama wa fawa'idu salat fa'idodin sallah ayyuhal ikhwatul aiza kasiratun jiddan mai yawa ce kwarai naktafi bi hadha muna isuwa da wannan da muka faɗa ne amma faralolin suna da yawa wa amma fara'ilu salatu kasiratun la tuhaddu ba ta iyakantuwa wa la tu'addu balle ta ƙididdigu siya ma an tuksa wa tustaqsa ballanta na iyakance ta ko a ƙididdige ta wa yakfi min faralil salat ya isa na ga faralil sallah amma munajatu munajatun munadaci ce ma'allahi tare da Allah falmusalli hakika min sallah yunaji rabbahu yana yin asiri ne da ubangijinsa wa qad ausa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wasici wa ashara ya ishara kuma ila faraliha zuwa faralar sallah wa akada alaiha ya karfafa akan sallah fi kasirin cikin yawa-yawa min hadisi sharifa daga hadisansa manya masu daraja sallallahu alaihi wasallam wa annaha haƙiƙa ta sallah abul amali ilallahi azza wa jalla ita ce mafi soyuwar aikin bayi zuwa Allah mai girma da ɗaukaka wa aksaru hasawa ban ita ce mafi yawan lada a gurin ayyukan da ake samu gurin Allah an karɓo hadisi daga sauban radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce istaqimu ku daidaita walan ta husu ba ku zama kuna masu cewa ba wa'alamu ku yi sani an na khairar amalikum mafificin ayyukanku ya ku bayi muminai da an kaji ku taƙaice assalatu shi ne sallah wala yi hafiz alal wudu ba ma kiyayewa da gyarawa akan alwala illal muminu sai mumini shine wanda yake iya kiyaye alwala domin shirin yin sallah saboda muhimmancinta alhamdulillah salatu wassalamu ala rasul